والسلام على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم a yau halka ta hudu na darasin lissafin nazil waraka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka dawo da darasin ajiya bayan tutu za mu tashi a babi na babul qaf assalamu alaikum wa rahmatullah babul qaf al-qaf kamar yadda zai zo yayi ta'arifin sa yana muqabili ne na al'am muƙadiri ne na al'adu a lokacin da kake alƙas to a wannan lokaci yana muƙabala da al'am ne ana ka fi al'am tarihinsa ya gabata shi kuma alƙas والخاص لفظ لا يؤم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء غيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما به اندرج وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنفق مع إسماء من بقربه وقصده من قبل نفقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لدخول المعنى ويقبل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيهمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصص وسنة بسنة تخصص وخصصوا بسنة الكتاب وأصله السعم ليكن صوابا والذكر بالإجماع مبسوط كما قد خص بالقياس كل منهما بابنا الخاص مثل والخاص لفظ لا يؤم أكثر في ألقاب لفظين لا يؤم أكثر من واحد hali sunna na itlafi ne kamar yadda jiya muke magana a kansa baya gani sama da ko fiye da abu guda ɗaya baya gani ko haɗa fiye da abu guda ɗaya kenan abubuwa ne da yawa aka keɓance ko aka ware wani ko wasu daga ciki to shine alqaf lafazi ne la yaqummu aktsara min wahid baya gani fiye da daya aw amma ko kuma yana gani komai da komai ma hasrin amma tare da iyakancewa an iyakance shi ba a bar shi haka ba jara nan sifa ce ta hasr ma'ana iyakancewa wanda ya gudana wannan shine tarihi na al-khas kenan tarihin al-khas shine tarihin muqabilin al-am shine al-khas aka ce al-am hadisi ne yazo aya ce ta qur'ani ta zo sai kasance ya gama kowa da kowa kowa zai shiga cikin wannan hukunci amma lokacin da aka ce al-khas to aya ko hadisi to hukuncin da ya zo da shi to ya bantu ne ya bantu a kan wasu ba a kan kowa ba a nan saɓanin da malamai suka yi shine idan am ya zo aka samu wani khas ya kassafe shi shin am ɗin gaba ɗaya ba za a yi amfani da shi ba ne a'a ko kuma za a yi amfani da shi a cikin sauran abubuwan da wannan khasin bai kasace ba misali aka ce hukunci ne yana kan kowa ya tafi yana kan kowa sai aka ce banda wani da wani da wani to shin amfi shi kenan ya daina amfani ne saboda an ware waɗannan waɗanda aka ce banda su a ko kuma amfin ba zai yi amfani ba ne akan waɗanda aka ware aka keɓanta amma duk wanda bai shigo cikin waɗanda aka keɓance ba amfin zai yi amfani a kansa wannan shi ne malaman usul suka suke saɓani kauli da ya fi inganci ya fi shahara kuma shi ne amfin zai yi aiki a sauran abubuwan da ba su shiga ƙarƙashin wannan alkhafin ba. To shi ne sa ya zamanto ba zai yi ka yi mu'amala da nusufin shari'a ko ayoyin Qur'ani ko kuma hadisai ba dole sai ka san am da khas daga cikin in ba haka ba za ka ɗauki cewa a cikin ayoyin Qur'ani ko a cikin hadisai akwai tanaku za a iya faɗan abu a nan kuma a zo a warware shi kuma abin ba haka bane zai zo da umumi ne a wani zuwa haɓɓace shi wannan shi ne za ka iya samun sa a cikin ƙur'ani za ka iya samun sa a hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama to ta nan ne za ka tantance matsalolin da umumi da kusuci suka shiga ciki to shi ne ya ce wal qasdu bi tafsiri haythu ma hasal ya ce abinda ake nufi da tafsir abinda yasa aka kawo alkhas cikin waɗannan mabadi haitu ma hasan duk lokacin da ya sadu duk duk yadda duk yadda ya kasance ko ya sadu tamyizu ba'du jumlati ware wasu daga cikin jumla ware wasu fi ha dakal ko ware a wata nusta fi ma dakal ma'ana ware wasu a cikin abubuwan da suka shiga cikin wannan a'am abubuwan da suka shiga cikin wannan a'am ko kuma a jumlar da wasu suka shiga cikin ta kamar yadda yake wannan nuska fi hadin a wannan nuska yana komawa zuwa ga dalili na jumla din ne fi hada khalai da khalati jumla ware wasu wasu adadi wanda kuma wannan abin da aka ware ba dan an ware shi din ba ya riga ya shiga cikin wannan adadin ko cikin wannan jumlan gaba ya shiga to sai aka yi tilmizi aka ware shi a ciki wannan shi ne kasabi ko kuma garabi ko dalilin da yasa ake kawo alkhas kenan to shi ne za ka zo ka samu yadda muka yi bayanin alfas na umumi a darasin mu na jiya duk lafazin da ka gani yana ɗaya daga cikin waɗancan lafuzzuka lafazin ya zo da wani hukunci to wannan ya zama ko ne to in ka ga cewa an ware wasu daga ciki idan aka ware wasu daga ciki to a wannan lokaci za ka ce to wancan amsin da ke nan na karanta an hasdace shi da wannan abin nan a gani misali Allah subhanahu wata'ala ya kawo ya kawo ayoyi da yawa da suka shafi abin da ya shafi ceto din nan wasu ayoyi zai nuna cewa kawai ba su da su ne gaba daya wadda ku yau man da ta jibi nafsin annabtin التي شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة باشي تباع كربل شيء هكذا إذن فما تنفع فما تنفع شفاعة الشافعين هكذا شيء باشي wasu ayoyi za ka ga sun ce akwai ceto misali a manzar da ya shafa'u inda hu sai ce illa bi izini ولا يشفع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن لمن لمن ارتضى إلى إلى مؤمن فتولى بنجلن لي لا تزوك المعاملة كون حكم ولا كل ولا شفاعة بعض شيء وكوي ولا كل بعض كونا وإلى إلى مؤمن فشيء أنا abubuwan da suka kasance gamamme din wanda aka gama su din gaba daya idan aka waye wasu daga cikin wannan din to wannan warewan a ce su din su din ba ba sa cikin wancan umumin da aka faɗa to ne shi ne zai ba da ma'ana na tafsiri kenan dalilin da yasa ake yin tafsiri kenan shi yasa yace wal qasdu bi tafsiri haythu ma hasal tamyizu ba'd jumlatin anan jumlan nan ba yana nufin jumla irin wacce muka karanta a irabi ko kuma a nahwu bane a yana nufin cikin abu da yawa tamyizu ba'd jumlatin a ware wasu daga cikin abubuwa da yawa din a ware fiha wannan abin da aka ware din dakala ya shiga fi har cikin wannan jumlan gaba ɗaya ya shiga ciki tukuna a ware a ce ban da shi in a hadisi ne misali akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu muhdatha duk wani abin da yake sabo ne muhdathi yin sa abin yayi aka yi ko sabo ne wannan abin da ya zama to sai hadisin Aisha ya zo hadisi sai ya khassace wannan umumi din na kullu yace man ahadatha fi amrina hadha sai yace ma laysa bi ma laysa bi wancan kullu din na umumi kamar da makaranta yana daga cikin alfaz na umumi to sai wani hadisi daban hadisin Aisha wanda Al-Qasim bin Muhammad ya rawaito a wajenta sai ya kasance ma laysa lahu abinda baya daga cikin addini abinda baya daga cikin a kenan wancan kullu din kullu muhdasa akwai muhdasa wanda asalin abin akwai shi a addini akwai muhdasa wanda kuma asalin abin babu shi a cikin addini to anan kullum kace kullum mu dasa ya zama su gaba ɗaya ne anan sai aka zo aka ware aka ci to malai sanidi wato abinda baya daga cikin addini abinda baya cikin addini musulunci to irin wannan ne akwai hadisai da yawa irin wannan da yake zuwa ama wani gu sai zo fas in kana so ka fi moran irin waɗannan saboda ilimin ka bai kai ka dinga mu'amala da su da kanka ba ka dinga amfani da shurukul hadisi cikin misali hadisi ne wannan hadisi yana nan a umumin da ne a'a ko kuma an kasance shi kai ba ka sani ba saboda karancin sanin ilimin hadisi saboda kai ka san hadisai da yawa sunan in ka ga am a hadisi sai ka ce to a akwai hadisi ka ba a yau ya kasance wannan am to adadin hadisan da ka sani ko ka haddace su in suka yi karanci to za ka iya samun hadisi am sai ka dauki cewa yana nan a am nisa saboda ba ka san wani hadisi da ya kasance shi ba saboda karancin sanin hadisi din ko kuma za ka yi karo da aya ayar ta zo da lafazi na umumi sai ka ɗauki ce wannan aya tana na a'amma saboda karancin sanin ayoyi din ko rashin sanin tafsirin ayoyi din to daga bisani sai ka koma tafsirai musamman tafsirai waɗanda suka yi bayani akan hukunce-hukunce ba kowane tafsiri ba irin kamar tafsirin imamu kurfari وإذن ذكر ربط أحكام القرآن كمن نسي إذن العربي إذن سنة الجفاء مثلا في ورنا إن كوما ذات زوتي ما بياني ونا آية da ya zo umumi a nan ai an kasance da aya kaza da aya kaza da aya kaza ko wannan hadisin idan Abu Dawud ya rawaito ka duba sharhin sunan Abi Dawud shi wannan ne sharhin ne ce wannan hadisin am ne amma maksusin bi hadisi fulan sai ka ma to ta wannan bangare za ka yi mu'amala da su amma duk lokacin da ka ga umumi ba tare da ka binciki cewa wannan amfin yana nan a umumi da ya hada kowa ko kuma an sassaje shi a wani gu za ka zo ka fassara shi za ka samu kanka wannan shine ma fa'idan mu'amala da ilimin usulul fiqh wajen fito ko kuma fassara ayoyi da hadisai ko fito da hukunce hukunce waɗanda suka kasance daga ciki to shi yasa anan yace maka والقصد بالتخفيف حيث ما حصل تمييز بعض الجملة فيها دخل وما به التخفيف إما متصل يتي أبن دا تخفيفي دم يكي كسن في واضح أي وما استقر التخفيف به وما استقر التخفيف به وأبن دا تخفيفي دم يكسن في ذلك yake kasancewa da shi imma muttasil imma ya kasance a haɗe suke da amsin a samu abin da ya kasance wannan amsin suna nan a tare da wannan amsin wannan kashi na farko kenan kashi na biyu bayan ya ce kama ka ya abi kamar yadda zai zo ma'ana المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة كما يجوز أن ننقبها آنفا أن ننقبها asalin alifan din abin da ya wuce a ambatan alifan akan abin da zai zo din tajawizi ne na luka wasu malaman luka suna cewa a'a yana zuwa kowanne daga ciki misali idan na ce alifan in kamar hausa ne kamar jiya ne da yau jiya din shi ne anifa sannan yau din kuma shi ne al'ad ce anifan tazu in na ce al'ad yanzu kamar yadda na ce amsu jiya in na ce al-yau yau kamar haka to anan anifan tazu shi kuma yana nufin an jima yana nufin an jima yake nufi kama sayati anifan kamar da zai zo bayanin al-mukhassisat al-mustaqila din zai zo an jima kaɗan ma'ana a nan gaba kenan haka yake nufi wanda kuma asalin anifan din yana muqabili da al'ani aka ce anifan ɗazu na baya kenan kamar amsi sannan kuma al'ani kuma yanzu kamar wannan ne to sai yayi amfani da shi a nan abin da zai zo a nan gaba kamar sayati anifan ya zo a cikin qur'ani a goje guda ɗaya ma za kala anifa a wata riwaya ma za kala anifa مقصودي معنا باجع ماذا قال آنفا وتسنا ضعف وانا رواية نتوى باب لغة آنف آنف دن yana zuwa a fi'ili ne ba a isiri ko zarfu ba kama sai a fi anifan aw munfasil ko kuma munfasil ma'ana am din yana nan daban a wata aya a wani hadisi sannan mukhaffis din kuma yana nan daban a wata aya ko a wani hadisi ba hadisi ce a wani guda shine mukhaffi kenan akwai al-mukhassisat al-muttasila abubuwan da suka kasance mana umumi suna tare da umumi akwai al-mukhassisat al-munfasila abubuwan da suka kasance mana umumi suna rage da wannan umumi to wannan shine yake da wahala da misali aya ta zo maka a wata sura a wata aya daban a wata sura daban ko a wannan sura din a wani ruwa kafa sai wannan ko kuma hadisi ya zo maka cikin sahih bukhari a imam tirmidhi ya rawaito shi ka a ku daban-daban to shine yafi wahala saboda na gude din to da zaran ka san waɗannan lafuzzuka waɗanda suke kafa umumat kai to daga zaran ka san wannan to zaka gane cewa wannan lafazi din ai an kasace da wannan kalima ko wannan lafazin da yazo a nan gaba da shi shine ya kawo ma bayanin abu na farko din shine muttasil sai yace fa shartu wa taqyid bil wasf tafal kazaka listisna wa ghayruha al fasl fa shartu yace sharadi mukassis ne wanda yake muttasil idan aya ko hadisi yazo ya zo da a sai aka samu harfi sharfi sharafi a gaba to wannan sharafin ya kasance wancan umumi ne misali in kamar alqur'ani ne Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa iza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an tabsuru min as-salah an tabsuru min as-salah sai ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru shi yasa da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama cewa kenan ba zai yi ai kasaru ba sai a lokacin da ake tsoron hare-haren makiya sai ce tilka sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum sadaka ne Allah ya muku wannan ma'ana zahirin aya din haka ne saboda sharadi din yana kasance umumi yake laysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah ba da yake ku rage adadin sallah hudu kuma yadda shi in khiftum an yasmakum alladhina kafaru amma idan kuka ji tsoron hare-haren waɗanda suka kaface kaga kenan ba kafaru sai da sai da tsoron hare-haren makiya to sai manzo yace a hakan ne sharafi yana khassace umumi amma wannan sadaka Allah ya yi tilka sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum to kaga wannan nasi ne akan cewa idan amizu in amizu in aka samu sharadi a gaba da shi to a wannan lokaci to zai zama zai haskace wancan umumi din to illa iyaka akwai wasu wurare guda biyar ba yanzu ne za mu yi bayani a kansu ba waɗannan wurare guda biyar ko shida wurare ne waɗanda ba a amfani da sharadi gaba da akwai shi da babu tsaye wasu ɗaya uban tsaye kamar yadda a wasu su faɗa akwai su da babu tsaye ne akwai waɗannan wurare sharadin kawai ba a amfani da su to in ba wa'annan ba duk inda ka ga an ya zo sharadi ya zo a gaba da shi wannan sharadin ya kassafe ya kassafe wannan misali Allah subhanahu wa da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla sai ce idan ta daidu misali da farko ya nuna cewa duk wanda yake batacce ba zai cutar da ba zai cutar da shi ba zai cutar da kai ba sai Allah ya ce to kai din sai ka zama shirye amma ba shirye ba ne kai to bataccen zai iya cutar da kai zai iya batar da kai kai ma kaga da yace idza din min alfazi min adawati sharti to ya kasance wannan man dalla din la yadurru man man din ba yana daga cikin alfaz na umuri da muka karanta ba to ya kasance wannan saboda idza idza ta dai ma'ana idan ba ku shirya ba shi man dalla din wanda ya bata din to zai iya cutar da ku kuma ya batar da ku to fa halumma jarran za ka iya kwatanta wannan a cikin da kaga sharadi wa taqyidu bil waqti haka nan المخصص المتصل نبيه shine ka kayyade abu da sifan tashi da ba shi sifa idan abu ya zo ya zo ka zo ka kawo sifa wannan sifar to za ta khassace wannan lafazin wanda yake da umumi sifa dai kenan misali wani ne yace wani ne yace sai zo ce yace maka idza ja'aka al-insanu fa'aqihi bi hamd ko in ja aka insanu fa afu idham abinda wannan yake nufi a dukiya ta duk mutumin da ya shigo dauki dirhami da ya faɗa shi ko mutumin musulmi ne ko kafiri ne kenan a lokacin da ya faɗi wannan kalima ka ɗauki dirhami ga duk wanda ya shigo ka ba shi din to ya kai ka kotu wa yake ka ɗau kuɗi na ka bawa wani wani sai ta ai kai kace in ja'aka al-insanu fa atihi bi amr kanan ka kure alkali dai ba zai ce kafi ba amma idan yace in ja'aka al-insanu al-muslimu fa atihi bi amr mutum musulmi in ya zo maka ka bashi kira wannan al-insan kun wanda yake da al-jinsiya wanda yake da umumi ya zo ya kayyade shi da kalima ta muslim ta muslim ko kuma yace ma in ja'aka al-insanu al-barnawi idan mutumin borno ka barbare ne ya zo ka bashi ko yace in ja'aka al-insanu fullati to duk wannan sifa ce ya kayyade ko kuma ya kassafe umumin da yake cikin al-jinsiya da jiya muke magana akan sa to wannan shine abin da yake nufi idan wata qiyidi bil wasfi idan aka kayyade da sifa to zai hassace wancan umumi da yake na baya to zaka ga sharadin ko kuma kayyadewa da sifar zaka ga cewa a hade suke da ko a buɗe suke da wancan abin da aka kawo sai ce kaza ka istisna haka nan istisna'i istisna'i shi ma yana daga cikin al-mukhaffisat al-mukhaffila idan hukunci ya zo gaba ɗaya ya zo gaba ɗaya sai aka ware misali wal muhsanatu min nisa ya wal muhsanatu min nisa'i sai ce illa ma malakat aymanukum wal muhsanatu min nisa'i illa ma malakat aymanukum ana illa istisnai ana wal muhsanatu min nisa'i sai ce illa ma malakat aymanukum wannan istisna'i din ya khassace umumin da aka ambata na al-muhsanat wanda jam'i ne wanda aka sa masa lamu na jinsi ko lamu na tare kama a ce ma wal musanatu min nisa'i an haramta an haramta auren duk matan da suke da mazaje to kenan duk matan da suke da mazaje to shine shi illa ma malakat aymanukum misali kuka je jihadi kuka je jihadi to sai suka kuka samu kuyangu bayan sun samu nasara kan suka samu kuyangu dukkan su ma kan wasu wasu ne da kasance wasu sun shiga hannunku a matsayin kuyangu ne shikenan su din ya halatta ku aura kaga kenan da ya ce wal musanatu matan aure ya hada dukkan matan aure ne sai ware daga matan auren waɗanda suka shiga hannu suka zama to kuyangu illa ma malakat aymanukum sai wannan istisna'i din bai zaman ku ya tsaftsace umumin da yake cikin jam'i al-mu'arraf da al shine al-musanat da aka ambata daga baya waɗannan abubuwa guda uku su ya faɗa akwai wasu abubuwa da ya bari daga cikin abubuwan da ya bari bai kawo ba akwai ana khassace umumi da gaya ma'ana idan aka kawo am am sai aka kawo harful gaya ko ila ko hatta ko abin da yayi kama da wannan to wannan gaya din ya khassace wannan wannan umumi misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa qatilul lati tadghi ku yaƙi wacce ta yi zalunci ma'ana a ta'ifa faƙatilu ta'ifatan da ta bihi jama'a ko ɓangaren da suka yi zalun suka yi zalunci ku yaƙa to shin yaƙin nan zai kasance jinjin ne ku yi ta yaƙan su ku yi ta yaƙan su kashe su gaba ɗaya su mutu a'a hatta ta a ila alhamdulillah wannan umumi an hassace shi da wannan gaya hatta ta ma'anar wannan kuwa shine in suka ce to mun janye mun haƙura to shi ne sai a dakatar da yakan sai kasance rayan nan ya kasance umumin da umumin da ya gabata na baya cewa a yaƙe su sai wannan gaya din har su gaya din sai zo ya kasance ya kasance haka nan inda Allah ya ce wal yasta'atu alladhina la yajiduna nikahan sai ce hatta yuzni Allahu al-fadl inda wannan hattafin da bai zo ba to inda wannan hattafin bai zo ba umumin allazina ismul mawsul da ya gabata to zai kasance yana nan jinjin amma sai Allah ya ce hatta tafiya ila amrillah ma'ana waɗanda ba su samu sadakin aure ba su kame kai su hakura da auren su kame san su karfi zina to shine hatta yuguni ya kuma fagari sai wannan hatta ɗin ayan sai ya sassace umumin abin da ya gabata na baya wannan bai ambace shi ba cikin wannan manzuma saboda jin asalin littafin shine alwarakat alwarakat shi ma bai kawo gaya ba daga ciki sai ya bi shi saboda shi an ce mishi ya nazzama alwarakat ne kuma a sharɗansa a sharɗansa ya kakkara wasu abubuwa wanda suka shafi matsaloli masu zaman kansu ba sannan abu na biyar da ya bari badal ba'd min kull shi ma yana daga cikin mukaffifatul mutasila misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt sai yace man istata'a ilayhi man istata'a ilayhi sabila da yace walillahi 'ala an-nas an-nas ala kulli a saboda menene saboda jami'i ne wanda aka arraba shi da lamun lamun tare jam'i ne aka sa masa lamu tare ba ce wani layi ala nasu ba wani layi ala nasu kaga kowa dukkan mutane haji ne duk mutane wajibi ne yi aikin haji to sai aka hassace wannan umumin da badal manista ba a ile ma'ana ba dukkan mutane ba a mutanen an hassace waɗanda za su iya suke da damun yin aikin hajji to kaga kenan man din badal na nafsi ya fassasi mana umumin da yake cin Allah kowa da kowa waɗannan su biyar din su ne ake kiran su al-mukhassisat al-mustaqila shine ash-shart sai al-wasf sai istisna'i sai ghaya sai kuma badal ba'd min kull shine shi shi gabanin ya kawo mana al-mukhassisa al-munfasila to sai ya kawo ya kawo su a dunkule sai ya ce wa ghairu hanfasal in ka cire waɗannan guda uku nan a haɗe da biyun nan da muka tara ya zama guda biyar to duk duk inda ka ga mukhassis ya zama to munfasil ne ma'ana daban yake ba a haɗe yake tare da wannan amin ba amin abu daban khas shi ma a waje guda abu daban amma waɗannan sharadi da wasafi da istisna'i da gaya da badalu ba min kulli waɗannan mukhassisat khas ne da yake zuwa koyaushe a haɗe da hamsinsa sauran kuma waɗanda ya takaita su yake wa gairu hanfasal ɗin abubuwa ne guda takwas daga ciki akwai is daga ciki akwai akal babu shi a cikin wannan littafi daga ciki akwai ijma'i daga ciki akwai kiyafi daga ciki akwai mafuni sannan akwai urfi akwai kuma nafsi waɗannan abubuwa guda takwas su ake cewa al-mukhassisat al-munfasila al-his da kuma aql da ijma'i da qiyasi da mafhumi da urfi da kuma nasi waɗannan su ne za ka zo ka samu sun kasse si'ar ɗin da yake wani buɗe ba su kun kuma suna wani buɗe ba su ne al-mukaffifatul munfassila al-mukaffifatul munfassila kenan shi ne shi ya saka sai shi ma wa ghairu hanfasal in ka cire waɗannan guda biyar ɗin to su ne waɗanda suka rage su ake cewa al-mukaffifatul munfassila kenan وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما به درج يتي حد تعريف الاستثناء شين ما به خرج أي ما به خرج من الكلام شين أبندا لو أنن أبن لو أنن أبن يفتى لك مغانا da shi ne ya fita daga cikin magana da istisna'in ne aka fita shi cikin wannan hukunci shi ne istisna'i kamar da muka karanta shi a cikin nahawu ba'a yace ba'du ma bihin daraj wannan ba'du din shine fa'ili na faraja ai ma bihi kharaja ba'du ma fihin daraj abinda wani shakin wani shakin abin da ya shige ciki to kuma sai ya fita daga wannan magana din ai sai ya fita daga cikin wannan hukunci din kamar misalin da muka bayar dinnan wal musanatu min nisa'i illa ma malakat aymanukum dinnan ma malakat aymanukum dinnan ya shiga cikin al musanatu ne matan aure amma kuma sai aka cire a cikin hukunci wal musanatu suna da hukuncin haramci sannan ma malakat aymanukum din suna da hukuncin halalci halal ne halal ne auren to shine istisna'i kenan misalin sa a magana ko larabci haka shine wanda muka karanta a nahu idan ka ce ja alqawmu illa zaidan ja alqawmu illa zaidan idan ka ce ja alqawmu mutane sun zo jam'i ne da aka arrafa shi da larabcin yana da zuri dukkan mutane sun zo sai ka ce illa zaidan banda zaidan ma'ana shi din bai zo ba in ka ware shi sauran ne suka zo kaga ka khassa fi umumin qaumun ne da wannan istisna'i illa zaidan din to shine yace wa shartuhu an la yura munfasila sharadin istisna'i kar a gan shi a rabe da mustasna min kudan kar a raba shi da mustasna min ma'ana lokacin da ka kawo musu tunanin hudun a lokacin ka kawo istisnai to sai a rattaba hukunci a kansa amma idan ka raba tsakanin su a hukunci a usulin cikin ba za a yi yanki masa hukunci ba misalin wannan shine sai ka ce lizaidin alayya lizaidin alayya ashratu darahim kai ikirafi kenan kai ikirafi da kanka yace zaidu yana bi na bashin dirhami goma sai kai shi sai da lokaci ya tafi ya tafi sai ce ika ce illa salasaka a cikin goman ban da dirhami uku abin da kake nufi kenan zaidu yana bin ka ne dirhami bakwai ka cire uku daga ciwo to wannan ba zai yi ba kuka je kotu ai shi ya ce goma da ke jinsa kuma goma da ke jinsa yace ai na ce illa salatu da yaji to ba ta ce kafa da yake bai shine ce wa shartuhu alla yura munfasala kar a raba tsakanin mustasna din da mustasna ya kasance a rabe ne ba ta ce kafa da yake ba saboda haka alƙali sai ya tilasta ma ka dauki dirhami goma ko ka biya shi dirhami goma saboda me ka raba mustasna din da mustasna ne kuɗa shine wa shartuhu alla yura munfasala ولم يكن مستد ولم يكن مستغرقا بما خلا kuma sharaɗin istisna'in da ake gina hukunci a kansa shine kada ya kasance ya shige cikin mustasna min hudun a shine fi ma khaladin abin da ya lima khaladin da ya wuce ya shiga ciki misali idan ka zo ka ce li zaidin alayya ashratu darahim illa ashra me rage to kamar ka ce zaidu ba a dina ko shi ne ce zaidu yana dina baƙi dirhami goma ban da goma a goma ka cire goma zero kenan ba ko mutu ka yi istighraqi mustasna din ya yi istighraqi mustasna min wannan to ba hukunci akan da ba a la'akari da shi lahu ne kawai kaman ba istisnai ba ne amma inda za ka ce misali illa tis'atan yayi tunda ka bar guda daya ko ka ce illa samaniyatan ka bar biyu yace illa sab'atan ka bar uku a haka yayi amma ba ka rage ko ɗaya ba a istisnai din ka cire abin da ya gabata gaba daya ga wannan lokaci wannan lahu ne ba rattaba hukunci akan irin wannan istisna'i din wannufuku ma isna'i man bi turfi yana daga cikin sharuɗan istisna'i ma'ana sharadin sa na uku shine ya kasance fadan shi kai fadan shi ma'ana furtawa kai a harshen ka wannufuku ma isna'i man bi turfi kuma akwai wani wanda ya ji da ka furta a bakin ka din akwai wani wanda ya ji abin da ka faɗa shi yasa ikirafi ko ikrari a kotu ba a la'akari da shi sai idan akwai wanda ya ji shi misali ya ce da kansa ya ce ina jin sa dirhami goma waye ne ya ji wannan shi ba ta sami waye ji to wannan shi ne shi yasa a nan ya ce da ya ce wa nufuku faɗa a harshe sai ce ma isma'i tare da jiyar da man bi kurbihi wani da yake kusa da shi wannan man bi kurbihi wannan ba ba shi da mafhumi abin da yake ko a nesa mutumin yake in ya ji wannan saboda ya kawo baitin sa ne shine yake man bi kurbihi ma'ana ko mutumin da yake nesa ne abin da ake bukata akwai wanda ya ji wannan istisnai illa kaza illa kaza din akwai wanda ya ji shi da kunnansa mun san ba a jin abin da ba a faɗe shi a harshe ba sai ya sa faɗa da kuma jiyar da wani wani ya ji wannan istisna'in da ya faɗa to shi yace wa qasduhu min qabli nutqihi bihi haka nan kuma wani sharadin daban ya kasance yana da niyyar sa gabanin ya furta akwai aniya ba kufcewar harshe ko tintiɗin harshe bane ya kasance akwai shi aniya ba tuntuɓin harshe ba ne. Kenan istisna'in da ake gina hukunci a kai na ikirari ko na ijiratu a kotu ko a kai mutum kotu yana da sharuta. Na farko, kar a raba shi da mustasna min shi ne wa sharfuhu Allah yura mufassila. Na biyu kar ya yi istighrafin mustasna min hudud. Kar ya kwace shi gaba ɗaya ya bar koda guda ɗaya ne. Shi ne ce wa lam yakun mustaghriqan lima khala. na ukunsa ya kasance furtawa ya shi ne wani da ya faɗa na sharaɗi na kudu shi ne ma ismail bin bikombe ya kasance ya jiyar da wani wani ya ji wannan ikirarin da ikirarin sannan na biyar kuma ba tuntuɓen harshe ba ne da nufinsa da niyyarsa akwai niyya ya sa shi wa kasu da gumin kabari nutukihi gabanin ya furta nutukihi biki gabanin ya furta wannan istisna'in ya kasance akwai niyya yana da niyya ba tuntuɗin harshe ba ne ko ba shirin tayi ake ba zalimi wani ne zai a takin ɗinka da bindiga ko ya ce ya ɗaukawo kasir ya danna ka ce ina jin ka naira miliyan goma ya yi rakoti sai ya kai kasir ɗin kotu ya kai ka karawa ne ina jin su naira miliyan goma sai kuma kana da babban kamfani ka mallaki bishiyoyi a wa zai tabbatar da wannan ya ga kasin nan da bakin ke fada aka sa ka ce eh lalle wannan miliyan wani kuma ga ya ce lalle kana jin sa ne yana abin da kana jin sa ne da miliyan goma ba wannan lokaci shi da sai ake da rai da ake da shi sai ya bindiga ya daura wuka ya daura min ban to wannan ba za a yi la'akari da wannan ikirari din ba shi yasa yake wa qasluhu min qabl nutqihi bihi bihi din yana jaru wa majrur ne muta'alliqun bi nutq gabanin ya furta istisna'i din akwai niyya a ciki ba tilastawa ba ba tuntuɗin harshe da makamancin wannan bane wal aslu fi anna mustasnahu min jinsihi kamar da muka karanta a yin bayyiya yace asalin istisna'i a asalin istisna'i annan mustasnahu mustasna din na istisna'in min jinsihi ya kasance yana daga jinsinsa kamar yadda aka ce ja al qawmu illa zaidan shi ma zaidu din yana daga cikin mutane shi yace wa jaza bin siwahu amma ya halatta mustasna din ya kasance ba ba daga jinsin mustasna minhu ba shine wanda muka kira shi da al-istisna'ul munqati' cikin karatun na nahu wanda zaka ce ja al-qawmu illa himaran misali ko illa kalban saboda kalb da himar ba ta daga cikin jinsin mutane wannan ya halatta hatta a hukunce wannan ya halatta zaka iya cewa zaka iya cewa la zaka iya cewa lahu alayya asharatu darahim kace illa sa'a ko illa jawala misali yana da yana jina yana jina dirhami goma banda agogo a ciki to in ya ayyana irin nau'in agogon sai a ce ayi wa agogon kuɗi nawa ne wannan agogon zai yi za ka ci agogon nan zai yi dirhami kudu to kenan yana bin ta dirhami shi da kenan an cire tamanin wannan agogon kaga da kace sa agogo dirhami ba dirhami bane ko da hu alayya khamsu sarain illa qalam illa qalaman yana bina dirhami biyar banda biro to sai a je a duba biron nawa ne kudin sa sai a ware kudin biron daga cikin wannan kamsatu kamsatu da raɗin din sai a ware shi sai ya saura to shi yasa anan yace wajaza min siwahu ya halatta kai istisnai wanda ba a jinsin mustasna minhu ba sai a cire tamanin kudin abin da ka cire din wajaza an yuqaddama al-mustasna والشرط أيضا لظهور المعنى يتيا هلتا أقدمر بالاستثنائي كما إذا متكرنتا أنا أوشي أنا ما يا هلتا ذاك يتيوا إلا درهما إلا درهما إلا درهما له عشرة دراهم كي قباتر بالاستثنائي إلا درهما له عشرة دراهم يا هلتا haka nan wa sharɗi sharaɗi ma ya halatta ka gabatar da shi sharaɗin da zai khassace ma zai khassace umumi ya halatta ka gabatar da shi ya halatta ka jirgin ta shi shi ma misali zaka ce zaka ce in ja'ani zaidun falahu alayya khamsatu darahim in zaidu ya zo yana da yana da dirhami biyar a kaina kayi wannan iqrari din kaga in ja'a ka kawo sharadin da farko za ka iya cewa li zaidin li zaidin alayya asharatu darahim in ja'ani kaga ni ka gabatar ka aka duk ja'i shi yasa yace ma li zuhuri ma'ana saboda ma'anan zai fito ko ka kawo a farko ko ka kawo a karshe wannan sharadin zai kassace umumin da ka faɗa sannan kuma wannan shi ma wannan istisna'in zai kasance wannan umumi saboda ma'ana din yayi zuhuri ya fito fili wa yuhmalu al-mutlaq mahma wujida ala alladhi bil wasfi minhu quyida dake hukunce hukuncin am da kuma khas da kuma mutlaq da muqayyad suna haduwa to shine yazo ya hada maka su a waje guda amma zai zo ma akwai gunda zai zo yi bayani bambancin mutlaq da am da kuma khas mutlaq da am da kuma khas da muqayyad bambancin su shi in aka ce am yana da alfaz yana da alfazi da kai amfani da su kamar da muka karanta alfazul umum na baya da muka karanta kamar mufradi da aka arrafa shi da al kamar jam'i wanda aka arrafa shi da al ko kuma kamar lafuzzuka da suke ba da ibahadu suke a rike su ismul mawsul ismul sharti ire-iren wayannan suna da lafuzzuka suna da lafuzzuka amma mutulasi ba shi da lafuzzuka duk inda kaga waɗancan lafuzzukan ana magana akan umumi da abu duk inda kaga kuma babu wani lafazi misali idan ka ce idan ka ce kamar ka ce Allah subhanahu wataala a cikin suratul mujadala yake cewa fatahariru raqabatin min qabl an yatamassa fatahariru raqabatin wannan raqabatin din mutlaq ne ba za ka ce masa am saboda in ka duba a cikin alfazul umumi da ka karanta mu'minatin din nan wanne ne daga ciki ka karanta al wanda yake mu'arrab bidan ko mufradi mu'arrad bi Allah ko kuma jami mu'arrad bi Allah ko kuma wani lafazi min alfazil umum irin su kullu ko kuma suna wanda yake da mubahani duk ka karanta a ciki ina an suna a cikin nakira ba ka wani nakira to duk inda ka ga nakira kenan in ba a kayyade shi ba yana bangaren mutulaki ne baya bangaren umum da muke magana a kan fasari da kabatin ƴantar da bawa ko mallakakke bai wa ko bawa ba tare da an kayyade shi ba bawan nan musulmi ne kafiri ne mumini ne ba mumini bane ba a kayyade ba amma a cikin suratul nisa'i fatahriru raqabatin mu'minatin to raqabatin anan mutlaq ne muqayyad kenan mu'minatin din nan zaka ce muqayyad ne ba zaka ce khas ba muqayyad ne saboda menene yayi taqyidin mutlaqi zaka ce maka muqayyad amma abubuwan da muka ambata al-mukhassisat al-muttasila su kuma zaka ce musu khas zaka ce musu khas to ta wannan bangaren ne zaka bambanta tsakanin am da kuma mutlaq da kuma khas da muqayyad zaka ga am yana da lafuzzuka shi mutlaq ba shi da lafuzzuka shi kuma muqayyad din yana yana yana wa mutlaqi ne aiki sannan shi kuma khas yana da yana wa am ne aiki shi khasin yana da al-mukhassisat al-muttasila yana da al-mukhassisat al-munfasila amma shi muqayyadi ba shi akwai al-muqayyadat al-muttasila da kuma al-muqayyadat al-munfasila ba ba faɗi haka ba da ta wannan bangare cikin sauki za ka bambanta tsakanin am da mutula da kuma khas da kuma muqayyad to shine anan yace wa yuhmalu al-mutlaqu mahma wujida a duk lokacin da aka samu mutulafi duk lokacin da aka samu mutulafi za a ɗauki hukuncinsa a lallazi bil wasfi min hukuyida a ɗaurawa abin da aka kayyade shi da sifa duk lokacin da aka samu mutulafi za a ɗauki hukuncinsa a ɗaurawa wanda aka kayyade shi da sifa misali Allah subhanahu wa ta'ala a kafara na kisan kai sai ce fata hariru raqabatin mu'mina da tahriru raqabati mu'mina da yazo kafara na rantsuwa inda yake cewa la yu'akhidukum bil lagwi ko fa kafaratuhu it'amu 10 masakina min awsat ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba aw tahriru raqaba ya bashi mutumaka haka da yazo da yazo suratul mujadala kafara na bihari فتحرير رقبة من قبل أن يتمرع يبشي مطلقا أنا كفارة لنزوى أو تحرير رقبة هو كفارة نزهاري فتحرير رقبة من قبل أن يتمرع وأن ينالون قوة إلم بي واكينا قوة إلم باوة لا في إلتر أما دك سورة النساء أكفارة نكسا كي فتحرير رقبة مؤمنة to sanan na na wannan na rantsuwan ma mu'mina ne na ziharin ma duk mu'mina ne kenan kamar wannan aya cikin suratul nisa'i kamar ta fassara ayar ma'ida da kuma aya ta suratul mujadala ne a san ce raqaba raqaba bawa ko baiwa kawai a nan aka zace bai wanda ba muke magana akan sa ma'ida bai ba wanda muke magana akan sa a a mujadala ba muna nufin ko musulmi ne mumini muke kamar ya fassara shi to amma wannan mas'ala ce khilafiya akwai maganganu guda hudu a kansa na malaman musulmi wannan a kansa imam shafi yake da ke shi al-imam ibridi da kuma shi ne waraqatin al-imam juwaini shafiyawa ne sai suka tafi akan wannan akwai wanda suke tafsiri suke cewa hukuncin zaka zo ka duba idan hukuncin ya zamanto ɗaya sababin ya zamanto ɗaya to a wannan lokaci za ka ɗauki mutulafi a kan mukayyar amma idan hukuncin ya bambanta ko sababin ya bambanta to a wannan lokaci ba za ka ɗauka ba wanda a wasu littattafan usulu fiqh na gaba to za mu zo mu karanta mu bayani a kansa a takaice dai anan ya ce in ka ga mutulafi ka ga mukayyadi a wani gu to shi wannan mutsulat din ka ɗauke shi a muƙayyadin shine abin da yake nufi anan wa yu'malu al-mutlaq mahma wujida فشين يتي ويهمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا كمن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى أو تحرير رقبة وكما فتحرير رقبة مؤمنة فكنا مؤمن شين زائلت ko mumina saboda haka ta raqaba ana nufin mallakakke ne ko namiji ko ta mace cewa mu'minatin dinnan an duba lafazin raqaba din mu'annasi ne shi ne aka annasa sifar su aka ce mu'minati misalin sa yace fa mutlaqu tahriri fil aymani muqayyadun fil qatl bil imani fa mutlaqu tahriri yantarwa dinnan da yazo fil aymani na kafarar rantsuwa muqayyadun an kayyade shi fil qatl fil qatl a kafara na kisa بالإيمان بالإيمان مثال أكفار رنسوا أو تحرير رقبة أتاك ذو كفارة نجسا كي ذاك شيء فتحرير رقبة مؤمنة سبو ذاك نرنسوا كون زهاري بالذاك ذو كيسو أنتر دباوة مؤمني كوكما بيوا مؤمناني ذاك أنتر دكاتري با ثم الكتاب بالكتاب خصصوا يتي ثم إن يكاو ما سيكاو موجود ويهمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التفسير yace fa yuhmalu al-mutlaq za iya daukan mutlaqin da yazo fi tahriri wajen yantar da bawa ko baiwa alallazi kuyida za a ɗauki hukuncinsa a ɗaurawa wanda aka kayyade fi takfiri wajen wajen kafara kenan za a ɗauki hukuncin ‘yantar da a ‘yantar da bawa ko baiwa munini a ɗaurawa inda aka ce a ‘yantar da bawa ko baiwa ko da ba mumunai ba ne to shine fa yuhmalul mutlaqu fi tahriri adallazi ku yi da shi tafsiri shi mutlaqin za a ɗauke shi a bashi hukuncin abin da aka kayyade shi fi tafsiri wajen yin kafara ba za ka ce ai na rantsuwan ba a ce mu'minatin ba to saboda haka kawai kowane irin bawa za ka iya saya ka yanta na kisan kuma da aka ce mu'mina to nan ne sai bawa ko baiwa mu'mina tukunnan za ka yanta ثم الكتاب بالكتاب خصص يتي za mu dawo kan maudu'in abin da muke magana a kai shi yasa ya kawo summa nan summa alkitaba bil kitabi ay summa khassasul kitaba bil kitabi alkitaba mafulun bihi ne muqaddam sun kebance qur'ani da qur'ani ana samun aya amma shi a cikin qur'ani a samu wata aya khassa ta kebance wancan umumi da wannan babu sabani a kai shi ma وسنة بسنة تخصص هكذا سنة ما أنا كيبا شيكة سنة ما أنا أسامو حديثي وند يكي آه أساموني حديثي دبن وند يكي خاص يخصص ونن أمومي لك يخصص ونن أمومي misalai na tsaftace Qur'ani da Qur'ani mun yi ta magana a kansa daga baya haka misalin tsaftace hadisi da hadisi kai kamar misalin hadisin da muka bayar a baya na mai magana kullum muhdata da kuma ma laysa minhu haka na akwai hadisin da ya zo na zakka fi arba'ina a wani lafazi fi kulli arba'ina shatan shatu fi kulli arba'ina shatan shatu a dukkan tumaki arba'in to za a fitar da akuya guda daya to tumakin nan a nan an bar shi ne ba tare da an keɓance shi ba to shi ne sai ya ce a wani hadisi fil ghanam fil ghanam sa'imati zakka tumakin da ake ake a tumaki waɗanda ake kiwata su haka wato akwai zakka a ciki ma'ana wanda ake kiwata su haka a jeji akwai zakka a ciki mafumin wannan al-ma'lufa fa waɗanda aka kiwata aka daure su a gida fa ba zakka a ciki mafumin wannan to shine shafiyawa suka ɗauki cewa sharadin fitarwa dabbobi zakka ya kasance ba a kudin ka take kiwon su ba misalin ciyawa za ka tara a gida ka siyi ciyawa ko dusa kullum ɗawainiya kullum wahala kana rike dabbobi ba zakka a ciki a shafiya saboda wannan tafsisin da yazo fil ghanami sa'inati fil ghanami sa'inati zakka a gunki kenan في كل أربعين هو كل أي من ألفاظ أمومي في كل أربعين شاة شاة duk tumakin da dukkan tumakin da aka ce sun kai arba'in a ciki za a ne guda ɗaya a ciki nan kuma filghana misali mace zaka to a nan asa'ima din ya hassafe umumin da ya zo cikin wannan kullu din wannan misalin sa ne imamu shafi da wannan yake tafiya tumaki ba a fitar musu da zakka sai idan ana kiwata su a ciyawar Allah duk ma na Allah ne amma abin da ake nufi ciyawan da kawai ruwan sama aka yi kawai suka tsira baka jiya ba baka fiya ba kake kiwatar da dabbobinka amma wanda ka siya kake daukan ɗawainiya a shafiya babu zakka a ciki to akwai misalai irin wannan da yawa a haka na hadisin da ya zo innamal ma'u minal ma'i mana ba za ka yi wankan janaba ba sai idan maniyi ne ya fito maka shine inna mal ma'u min al ma'i kenan to sai aka samu hadisi da ya kassace wannan idan taqal khitanani faqad waja faqad waja al ghusl idan al'aura guda biyu suka haɗu to wanka ya wajaba a wani lafazi ya zo wa illam yanzil وإن لم ينزل كذلك يعني إنما الماء من الماء الماء من الماء إنما ولن أمول بيزو مفرد دا أتعرف شد أرض وأن خص في شد ونم ونم خصوصي إذن الأورا دا الأورا سكا حدو سكا يبو غيا لجونا كودا باب إنزالي أقوان جرولي كودا جو كوئي لجشكي akwai wanka kaga wancan umumin an an kasa shi dama matsalolin da ake fuskanta a nan shine littattafan hadisi su kawai za su kawo ma hadisai ne hadisai za su tara maka imam al-bukhari ba zai zo zuwa ko ma hadisi ce wannan hadisin a ne akwai hadisin da ya kasance ba wannan ba harkar sa bane shi ya rawaito ne ne harkar sa ko ba zai kawo ma hadisi ya ce wannan hadisin ayi mansuki ne ko ya hadisi na biyo ne ba harkar sa bane shi ya kawo ma hadisin shine shi ya rawaito ya inganta shi ne kawai shi ne aikinsa sai sai imam ahmad yake cewa idza sahha indakum hadith yake gaya wa a imamu yake gaya wa imamu bukhari idza saha indakum indakum hadith fa'atuna bihi haka yake gaya wa yake cewa idan hadisi ya inganta gun ku zo mana da shi saboda kowa da irin harkar sa kowa kada ya shiga harkar kowa mu muka san yadda za mu yi mu'amala da wannan hadisin yadda za mu istinbadi za mu shirya hukunce hukuncin da yake cikin wannan hadisi din saboda haka ne hadisi san hadisai din gabanin ka ɗauka ka karanta ɗin dole ne kana da ilimin usulin yadda kai za ka iya mu'amala da su musamman ma da su malaman hadisin ba sa iya ware wannan akhas ne wannan ab ne wannan mutlaq ne wannan muqayyad ne wannan nasib ne wannan mutum ne kawai dole za ka wani sun ba da to shi yasa wanda ba shi da ilimin usul fiqh ko su bulugul maram kananan littattafan hadisan da yana karantawa zai zo ya dinga zai daure masa kai ko zai yi wani mummunan fahimta ya zai cewa yaya abin ba ka nika ne za ka kawo hadisi a nan kamar hadisin salaf hadisin busra hadisin busra an kawo shi an ce duk mutumin da ya saba al'auransa ba shi da alwala hadisin salaf kuma shi a ai kawai gaban jikinka ne ka taba yanzu ka taba kanka ko hannunka ita nan alwalanka ya kare to al'auran na kuma ba wata gaba bane da shi gabobin jikinka sai ka ci wani da sauka ne amfani da shi ana an ce bai kare ana an ce bai kare to saboda rashin ne saboda rashin ilimin usuli fiqh a nan in ka karanta usul fiqh ba wata matsala babu wani iskali ne hadisai ne suke magana akan mawdu'i daya amma kowanne yana magana akan wani gefe ko wani bangare na wannan mawdu'i ne hadisin busra misali yana magana idan ka taba babu komai ba komai tsakanin al'auran naka da hannun ka shi yake shi kuma wannan hadisin tsala kuma yana nufi in ka taba da komai misali da wanzon ka ka taba al'auran ka shine hadisin tsala sai yake nufi alwalanka bai kare ba kamar yadda in ka taba kanka akwai kula ka taba kanka haka alwalanka ya kare ko jikinka kamar haka shi kuma hadisin usura yake nufin in ka taba tura ba komai a tsakani kayi jami'i kenan kayi jami'i tsakanin waɗannan hadisai guda biyu to shi yasa al-imam ibn kuzaima ibn kuzaima daga cikin malaman hadisi ba malamin da yake ƙwararre a bangaren jamu bai da ta'aruba hadisai da suka yi ta'arubi da juna yake cewa duk yadda hadisai suka yi karo da juna ku kawo zan hada haka yake cewa kamar yadda imam al-bukhari Allah ya bashi takhassusi na istinbat masail a cikin hadisi to shi kuma ibnu kuzaima shi ne fice wajen jam'in hadisan da suka yi ta'abu da juna saboda manzo ba zai magana zai warware ba in ka ga nan yayi magana nan kuma wani magana zahirin sa yana warware wancan ne matsalar azun ka ne amma hadisan suna nan tarin ne da suke ba da aruba a cikin maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam to shine yace وخصصوا بسنة الكتابة yace haka ai wa khassasul kitaba sun kebance qur'ani bi sunnati da sunna da iya samu abu wanda yazo amme a cikin qur'ani a samu wani hadisi ya khassace wannan umumi da misali Allah subhanahu ta'ala da ya joro mana abubuwa haramtattu na mata hurrimat alaykum ummahatukum tun daga wala tanki bima nakaha aba aba'ukum aba'ukum nisa حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم har zuwa wani musanatu min nisa illa ma malakat aymanukum da ya gama sai ce wa ahalla lakum ma wara'a zalikum ko a wata qira'a wa uhilla lakum ma wara'a zalikum in aka cire waɗanda aka fada din kawai sauran matan kawai halin sauran halal ne gaba da to sai hadisi ya zo ya ce la tunkaw la tunkaw al mar'atu على أمنتها ولا على خالتها haka wannan baya daga cikin hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum baya daga ma'ana ba za a hada mace da babarta ko mace da innarta ba amma ma'ana dan uwan babanta misali ka auro yarinya ka auro kuma dan uwan kani ko kanwa ko kuma yar babanta wannan bai zai halatta ko ka auro mace ka auro kanwar iyarsa ko yayar iyarsa ka haɗa su a waje guda kaga wannan hadisin da sun kawo al-mar'ati da sun kawo al-mar'atu ala ammatiha wa la khalatiha baya daga cikin hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wannan ma wara'a zalikum ma da yazo min alfazil umumi to an kayyade shi da wannan hadisi ko an khassace shi da wannan wannan hadisi din haka ne yace wa aksuhu ta'abil وأصله التأمل يكون صوابا أكثر وإنما كي أنفالي لشيء زي زمن تو صواب با خطأ با معنى أكثر وإنما كي خصك سنة القرآن أبو أحاديث يزو آم sannan kuma ka zo ka khassace wannan umumi din ka khassace shi da Qur'ani misalin wannan ya zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa fama udina min alhayyi fa huwa bayy duk abin da aka cire shi daga matacce ko duk abin da aka cire shi a rayayye to wannan abin yana da hukuncin mushi wannan abin yana da hukuncin mushi yadda ba a amfani da mushi ba za a amfani da wannan abin ba sai a qur'ani yazo yake magana ومن أوصافها وأوبارها وأشعارها أصابا har ma yake cewa mata al-ilahi wanda sufin da wabar din da sha'ar din gaba daya ana ciro su ne a abin ana cire su a raye wanda akwai ma waɗanda kamfanonin da suke kiwon dabbobi saboda amfani da gashin su kawai za a yi kiwon raguna a yi ta kiwata su gashin su yi tsira yi tsira a zo da wannan abin nan almakashi a cire gashin gaba daya a sarrafa ko su takalmi ko su darduma da ire-iren su da shi kaga da ran su ne aka zo aka ciccire aka ciccire aka yi amfani da shi to saboda haka wa min awsafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata idahin ya kasance umumin da ya zo fama udina min alhayy fa huwa mayyit wa dhikru bil ijma'i wa dhikru bil ijma'i mafsusun kama كالخص بالقياس كل منهما والذكر بالإجماع أنا خص القرآن بالإجماع معنى wani hukunci ya zo da umumi umumi a cikin Qur'ani sannan malamai su yi ijma'in cewa wannan umumi din mafsus ne misalin wannan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa yake cewa والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم yace matan aure da kuma kuyangu wannan umumi au ma malakat aymanukum dinnan to zai iya nuna cewa idan kana auren ana kana auren mata to za ka iya za ka iya siyan babarta ko innanta ta zauna maka a matsayin kuyanga ita matar kuma a matsayin mata tunda ma malakat aiman wannan ya ba da wannan umumi amma malaman suka yi ijma'i yadda bai halitta ba a aure kun ga shi manzo din yayi magana akan aure ne a la tunkahu al-mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha to idan kana auren mace fa zai yi ka mallaki babarta ko innanta a su su zauna maka a matsayin kuyangu ita kuma ta zauna maka a matsayin aure zahirin qur'ani umumin qur'ani yana nuna haka ne inda illa ala azwajihi aw ma malakat aymanu to dai malamin su kai ijma'i cewa wannan umumi ma din an kassace shi da amma da khala yadda ba za ka hada su da matarka ba matarka ba to haka nan ba zai yi matarka ta zauna a matsayin mata su kuma su kasance a matsayin yanzu ba shine wa zikru bil ijma'i mafsusun kama kad khussa bil qiyasi kamar yadda kuma qur'ani za a kebance shi da qiyasi qiyasi qur'ani ne ya zo da umumi sannan kuma qiyasi ya kassace wannan umumi din misali Allah subhanahu wa ta'ala da yace والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كل واحد منهما مئة جلدة أنا جئت والزانية والزاني مفردين معرض باب الجنس الزانية هو الزاني كبارها هذا ينا بالأمومي با ففي ألا يخصص ون أمومي إن يخصص ون أمومي إن دقو ينقو باي ماتا إن الله سبحانه وتعالى كتيوا فعليهن نصف ما على المحصنات من الأعضاء sai bai khassace umumin bai khassace umumin ya cire ya cire bayi maza ba to sai aka kiyasta fa'alaihin na nisku ma'adar musanatin azab sai aka kiyasta su da kuma bayi maza misalin wannan shine Allah da ya ce mazinata mata mazinata maza za a musu gudana dari da a suratul nisa Allah ya zo ya ce mazinata matan idan sun kasance kuyangu ne kuyangu ne ma'ana bayi ne to da ɗari za a musu gudanan ba hamsin za shi ne fa'alaihin nan nisfu ma'adar musanatin min azab to ina kuma mazinatan in suka kasance bayi ba ana ana maganar kuyangu bayi mata ina su kuma qur'ani bai magana ba qur'ani bai magana ba to sai malamai suka kiyarta mazan akan matan ma'ana yadda kuyangu matan suka yi zina za a musu guda da rabi guda da hamsin kuma mazan hamsin za a yi musu a ina aka samu wannan iqyasi kaga kenan an khassace umumin qur'ani da ijma'i an khassace kuma umumin qur'ani da qiyasi za mu tsaya a nan saboda mu fara da ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh